الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يوم muna ranar juma'a biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda hakan ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da uku za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tafsir da fatan allah ta'ala ya sanya mana albarka cikin duk abin da za mu yi ya sanya mana ƙarfin aiki da tsabbaka abin da muke karanta. بل بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء
نعم صم بكم عمي فهم لا يعقلون
نعم الله مدوكين سركي yake cewa wa masalul ladina kafaru kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun Allah ta'ala yake cewa wa masalul ladina kafaru misalin waɗannan da suka kafirta kuma Allah ta'ala ya tabbatar da kalman azaba a kansu cewa ba za su taɓa musulunta ba to misalin su da mai kiransu zuwa ga addinin Allah ka masalin lazi yan'iku bima la yasma'u kamar misalin mutumin da yake ɗaga murya ne yana kira yana ɗaga murya bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a ga abin nan da baya jin komai sai dai ya ji sautin kira sai dai ya ji kawai ana kira ya ji sautin kira kawai kamar dabba kaga yanzu dabba idan ka daga sauti tana ci amma kuma ba ta fahimtar ma'anar abin da kake faɗa ko to haka su ma kafirai waɗanda Allah ya tabbatar da kalmar azaba a kansu cewar waɗannan 'yan wuta ne an kulla kofa ba za su taɓa musulunta ba to duk iya wa'azi da nasiha da za a yi musu da jan ayoyi na alkur'ani da izina da hujja da za a kafa musu to ba za su karba ba yadda ka san yadda waɗancan dabbobin ba sa ganewa to su ma haka ba za su taɓa wato fahimtar wannan da'awa da ake yi musu ba Allah ta'ala yake cewa summun bukmun umyun summun su dinnan kurame ne game da jin gaskiya in dai kalma ce ta gaskiya ko ta musulunci to su kurame ne ba za su taba jin ta ba amma ji ana nihi ji mai amfani ba ji irin na sauti ko kuma kawai a ji ƙara ba bukumin sannan su kuma baibayi ne a ɓangaren faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba za su taɓa faɗin wannan kalmar ba Allah bai rubuto masu za su faɗe ta ba sannan kuma umyun makafi ne a wajen ganin aya ko wasu abubuwan ban mamaki na kudura Allah ba za su taba ko sun gani gani ne irin na dabba kawai ba wata izina da za su iya ɗauka da haka fahim la yaqilun su dinnan ba sa fahimtar addini ta hanyoyi waɗannan guda uku su dai ba za su ji ji na fahimta ba sannan kuma duk abin da aka nemi su faɗa na addini ba za su faɗa ba sannan kuma duk abin da idan an gani zai zama wa'azi ko su sun gani din idan sun ganin kuma ba zai zama masu wa'azi ba to waɗannan abubuwa guda uku guda uku yana daga cikin alamomin da ake gane mutum ya karɓi wani abu ka saurara ko kuma ka faɗa a saurare ka ko kuma ka ga abin ka fahimce shi to su waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya alhawa su salasa kenan domin ɗan adam yana da abubuwa na karɓar sako guda biyar ne waɗannan su ne guda kuma su ne manya a ɓangaren ko ka fahimci abu ko kuma a gane ka fahimta ko kuma ka ga abin da ko baka faɗa ba ko da baka ji ɗin ba gani na ida kawai zai sa ka gane to su waɗannan abubuwan guda uku da Allah ta'ala ya ce ba sa yin aiki a kansu sauran abubuwan guda biyu ɗin akwai shinshina yana daga cikin abin da da adam ke gane sako da shi ko inda an kawo turare mai kai shi da Allah ina za mu kai shi kunna ko ko ido hanci ta nan za mu fahimci ya yake ciki idan kuma ana so a gane idan mai girki misali tana so ta gane ko da gishiri ko da magi ko da meye ko da meye a ina za ta kai wannan ɗanɗano nan kuma ɗanɗanawa ba ba ba kalma ake faɗi ba to waɗannan abubuwan guda biyar su ne abubuwan da sako ke zuwa wajen ɗan adam da su to kuma guda uku nan da Allah ta'ala ya kore ma waɗannan kafiran su kuma su ne manyan wato abubuwan da za a fahimci ka gane sako ko kuma kai ka fahimci sakon ko kuma ka gani ka gane to Allah ta'ala ya ce fahum la yaqilun da haka tunda dai waɗannan abubuwan nasu guda uku ba za su yi masa amfani ba to su ba za su taɓa fahimta ba kuwa to Allah ta'ala ka raba mu da wannan daidai da wannan shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzarkahum am lam tunzirhum la yu'minun sai Allah ta'ala ya ce me khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa Allah ta'ala zuciyar ta ya liƙe ta babu abin da za ka gaya masu ya shiga ta ɗauka wa ala sam'ihim kunnan su ma Allah ta'ala ya toshe shi duk abin da za ka faɗa na gaskiya ba za su fahimta ba za su gane ba sannan wa ala absarihim gishawa a bisa gannan su idanuwansu Allah ya sanya wani rufi duk abin da za su gani ba zai zama masu wa'azi ba me Allah ya ce a ƙarshen wata aya wa lahum azabun azim da a ƙarshen lamarin kenan to wannan su ne kafiran da ake so a zarta hau kansu Allah ya rubuto da ba za su taɓa musulunta ba su ne wanda hadisin al-Imam Ahmad ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ala inna bani adama khuliqu ala tabaqati shatta saurara ka ji su ‘yan adam da kake gani an halice su akan wasu matakai daban-daban sai ce fa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan daga cikin su akwai wanda ake haihuwar shi yana mumini ya rayu yana mumini kuma ya mutu yana mumini ai wannan akwai dadi ko Allah ka sanya mu a cikin su shehu tijjani yan mota a cikin wakar da yake yi wa maulana shehul islam alhaji ibrahim yas yana cewa fadmanuli an akuna abda hubbin waqti dami to shine wannan makami wato kula mun ce mun in zamto bawa na wanda Allah ke so kuma wanda zai yi hidima ga addinin Allah shine a hafe ka kana mumini ka rayu kai aiki na imani kai aiki sosai kuma ka mutu akan imani wannan mutuwa akan imani shine abda hubbin din wakti dami din kuma wannan dama da aka baka rayuwa mai tsawo kai ta hidima ga addini to wannan shine mataki na farko mataki na biyu wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran na'udzu billahi min al-khizlan wato daga cikin su akwai wanda ake haihuwar shi yana kafiri ya rayu yana kafiri ya mutu yana kafiri kaga sune wannan matakin na wa masarar lazina kafaru ka masarar lazi ko ya daiku bi mala ya samu zuwa ƙarshe to kuma akwai guda biyu na ƙarshe din suna sun hiban tsoro ɗaya alheri ne ga wanda ya same shi shine wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan kaga wannan dacewa ne daga daga daga Allah an haife shi yana kafiri ya rayu yana kafiri amma sai ƙarshen rayuwarsa gab da ya mutu sai ya mutu yana mumi kuma ya samu aljanna daga cikinsu akwai wani mutum ana za a je yakin uhudu ya zo wajen manzan Allah ya ce ya rasulullahi in yi yaƙi sannan in musulunta ko ko in musulunta sannan in yi yaƙi sai manzan Allah ya ce a ka musulunta sannan sai ka je yaƙi take musulunta ya kalma shahada gaba annabi alaihi salatu wassalam ya ɗauki makami ko wankan da na ba habi ba irin wankan shiga musulunci ya dai musulunta ya tafi ya dauki makami ya dinga ya kakkafirai kuma aka kashe shi ya shahada kaga me kenan yulad kafiran wa yahya kafira amma me waye mutu mu'minan wannan akwai irin su da yawa har a wannan zamanin ana samu to kuma akwai mataki na ƙarshe wanda shine mafi hada hadarin shi ya isa wannan matakin shine wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran Allah ya tsare mu da wannan an haife shi yana musulmi ya rayu yana musulmi amma ƙarshe ya suka babu imani wannan kuma abubuwan da ke zawo shi da yawa shehu dan fodo ya faɗa akwai halatta haram kamar abu ne haramun ne sai kawai ka kama yin shi da niyyar cewa ai ba wani abu bane yana sa a cika babu imani ko za ka aikata haramun in shi dan yarin jaye ka rika yin shi cike da tsoro cewar ba abu bane mai sauki ba abu bane wanda yake da yin shi da barin shi da daya a'a cewa kai laifi kake wa Allah ka tabbatar da haka to wannan da dan sauki sauki amma kaga mutumin da yake aikata zunubi baya jin komai a ransa yana ganin kamar wata holewa yake yi to hakan yana jawowa mutuwa ba imani saboda raina Allah ne shi Allah ya ce haramun ne kai kuma ka dauka ba wani abu bane daga cikin shi akwai da'awar wilaya mutum Allah bai bashi wannan matsayi na wilaya ba ya rika kiran mutane domin a dauke shi cewa shi waliyin Allah ne shi wadan fado ya kawo wannan a matsayin abin da ke kawo cikawa babu imani kamar kuma kuma musanta karamomin waliyan Allah su ma ya kawo su a ciki duk waliyin duk wani waliyi da aka faɗa mai wata karama sai ka kushe ka gwale ka ce dan Allah can ko yan damfara ko mai kama da haka to shi ma yana jawowa mutuwa babu imani da haka waɗannan abubuwa suna da yawa muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da mu Allah ta'ala ya sanya mu cika da imani kamar yadda shoti ja mota ya ya nemi lamani wajen shehinsa shehun mu gaba da fadmanuli an akuna abda hubbin waqtidani to Allah kalamun sai mana mu ma mu zamto ibadu hubbin waqtidani ko mu zama bayi wanda zamu hidimta wa addini kuma karshe mu cika da imani Allah ta'ala kai mana wannan na'am
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
Allahu akbar Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun wannan aya wato Allah ta'ala ya kira muminai zai faɗi mana wata doka daga cikin dokokin shi ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abubuwan da muka azurta ku da su duk wani abin da ka gani a duniyan nan Allah ta'ala ya halatta mana mu ‘yan adam in ban da waɗanda ya haramta su kuma su kaɗan ne amma mafi yawanci abubuwa duk halal sai abubuwa kaɗan su ne Allah ta'ala ya haramta to amma kuma saboda al'ada irin ta zuciya malamai sun sha bada misali malamin ya sha gaya mana wannan misali kamar yanzu dakuna ne a gida daki goma an gane ku saboda sharrin zuciya sai aka ce dakunan nan guda tara aka nuna su aka ce duk an yadda ka shiga sai aka nuna daki guda dai aka ce shi kuma wannan dakin kar ka shiga to a daga nan fa sai ga rayuwa ta makunci kai kawai yanzu me yasa aka hana ka shiga wannan dakin abinda zuciyarka za ta dinga ruwaita kama kenan waɗannan dakunan guda tara sai ga duk sun makara ɗayan can kake so kai sai ka gano me ke ciki sai ka bude ka ga abin da ke ciki ah to yanzu dan Allah ga yanzu misali idan zaka dinga lissafi in ka zo bangaren ganyayyaki misali in faɗi ya wanda da sani rama ko zogala me sunan shi a wanda ake zuba cikin abinci din nan cabbage latas lansir misali ga sunan iri iri zogala ga abubuwa nan dai da yawa duk wani ganye da za ka gani a daji duk an halatta maka amma wani ba zai kalli wannan ba sai ya kalli wiwi ita zai sha bara daya wadda aka ce kare sha dinnan ita kuma dole ita ce zuciyar shi ta kai zuwa gare ta ko in abubuwan sha ne ga koko ga kunu ga kunun zaki ga kunun aya ga sunan abubuwa iri iri ga lemun zaki ga kalolin su duka ko ga nono ga waye abubuwa iri iri wani sai ya hango giya kawai yake so ya sha wannan din ya kalle su a matsayin kamar ba wayewa bane shan su kuma su ne zai sha ya zauna lafiya wa kun ba za su illata mai lafiyarsa ba amma sai ya hangi waccan giyar ita ce kawai to yi ta aunawa wani sai ka iske yana da mata guda hudu amma yana can da wata kazama a waje da ita yake lalata wadda bata kai matan nan nashi komai ba wala tsafta wala komai ma amma shi bai kallon su waccan shaidaniyar ta wadda ita kawai yake kallo so da haka zaka iske mafi yawancin abubuwa Allah ya halatta mana da yawa amma sharrin zuciya da shaidan idan suka hadu sai zuciya ta rika ma ishara zuwa ga abin da aka haramta maka to Allah ta'ala ka kare mu daga wannan yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana cewa Allahumma aganini bi fadlika Allahumma kfini bi halalika an haramika Allah ka isan min da halal ɗinka ba sai na je wajen haram ɗinka ba tunda halal ɗin ita ke da yawa to ka sa in tsaya nan wajen ta ishe ni ba sai na je wajen haramun ba sannan wa agani ne bi fadlika amman siwa kuma ka wadata ni da faralarka ba sai na je na yi yan murya wajen waninka ba to kuma wannan addu'a idan mutum mutum shi ma ya rika yawan yin tana da fa'idoji da yawa kamar yadda ga fa'ida ta nan gurin zaka in Allah ya amsa zaka wadatu da halal ka kyala haram sannan kuma Allah ta'ala zai wadata ka yadda ba sai ka rika yin maulawa dan wasu ba sannan na biyu asalin ma addu'a wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsara so ya kai koke na bashi da ya taran mai da yawa sai manzon Allah yake cewa ala uallimuka du'aan law kana alayka mislu jabal sira dainan addallahu anka sai ya ga mai wannan addu'a shin bana sanar da kai ba wata addu'a da bashin da ke kanka ya kai dutsen sira wani dutse ba dutsen dori sinin ba da zai kai dutsen sira bashin da ake bin da zai kai wannan da duk sai Allah ya baka dama ka biya sai annabi ya gaya mai wannan addu'a Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa to da haka wannan mu tsaya mu lura da wannan kwarai da gaske ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ya ku masu imani ku ci daga dada dan abubuwan da muka azurta ku da shi washkuru lillah sannan kuma ku yi godiya ga Allah kan waɗannan abubuwa da ya halatta maku ya ba ku godiya kuma iri iri godiya da ya halatta din godiya da ya baka damar ka ci ko ka san akwai mutumin da yana da duk wadatar duniyar nan amma an hana shi ya tuna ma kuma yana sha'awa amma bai isa ya ci ba dan idan ya siya san hadari ne a rayuwar shi sai kuma sai ka zauna in aka yanka ma da kwalwar kaza za ka iya cinye ta duka to gode wa Allah kuwa wani na nan so yake a yawai tuwon masara ya ci amma wallahi bai iyawa saboda lafiyarsa yana sha'awa amma yanayin kiwon lafiyar shi an hana shi ya ci masara din saboda akwai wani nau'in cuta da idan ya ci wannan masarar za ta zama mai matsala to da sauran irin waɗannan abubuwa da haka idan kuka ci din kuma ku gode wa Allah da ya baku dama ku ci da kuma ya halatta muku ku ci wannan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun in dai kun kasance masu bautawa ne gare shi ba bauta ga wani sa ba to shi Allah ta'ala zai iyakance abubuwan da ya haramta amma ba su kadai bane zai dai faɗi wasu sashi a cikin nan na'am إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله na'am فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
Allahu akbar Allah ta'ala yana cewa inna ma harrama alaikum almaytata wad-dama wa lahama al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah faman yudhurra ghayra bajin wa la 'adin fala ithma alayh inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala yana cewa inna ma wannan inna ma dinnan malaman nahwu suna ce mashi harfu hasrin wa nasbin harafi ne wanda ke gwada iyakancewa da takaicewa sannan kuma yana sanya nasaba ga ainihin wannan maɗin inna ma harrama alaikum almaitata iyaka dai kadai Allah ya haramta muku mushe ne kawai mushe to kun san saboda yalwar falalar Allah shi ma mushen akwai wanda aka halatta mana halal ne ka ci wannan mushen har kala biyu akwai mushe guda biyu wanda shari'a ta halatta wa kowane musulmi ya ci wannan mushe kuwa manzan Allah ya faɗe shi a hadisi sahihi wa hadisin na ruwayar Bukhari da Muslim inda manzan Allah manzo alaihi salatu wassalam yake cewa uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe kala biyu da kuma jini guda biyu sai manzo Allah ya ce wa ammal maitatan ko kuma suwaye ammal maitatan fal zarad wal hut amma mushe guda biyu sune fara da kuma kifi idan ka ci kifi a yau sai ka nuna mana shaida inda aka yanka shi har ba za ka samu ba mushe ne dama shi idan an fito da shi cikin ruwa da an dan samu dan wani lokaci zai mutu kuma a haka za a je a yi amfani da shi shari'a ta ba da dama duk nau'in kifi halal kun ba yankawa ake ba da manyansu da ƙananansu da dukkan jinsinsu iri-iri domin kar mutum ya tsaye tunanin an ce kifi ya tunanin waya kifi kawai akwai kifin da ya fi girman masallacin nan nesa ba kusa ba kuma ya ninninka masallacin nan da yawa barin ba da misalin kaɗan tun zamanin sahabban manzo Allah akwai tawagar da ya tura ya dan yaki babu guziri sai ya samu masu dabino a cikin wata yar daka yace su tafi su hakuri Allah ta'ala zai taimake su sun kama hanya sun tafi kullun saboda rashin abinci kowa dabino kwara ɗaya ake bashi sai dai ya sanya ta a baki yadda ka san ana tsotsar alawa haka mutum yake tsotsar wannan dabino har sai ya cinye shi a haka sai mutum ya sha ruwa da haka dabino da yake san mutum a yini daya suna cikin tafiya yace kawai in ji sahabin shugaban sai yace kawai izru fi alana shay'un kahi atil kasibi sai muka an dago mana wani abu ga can yadda ka san wani tarin yashi ga yanan isi muna zuwa kawai fa iza dabbatun tud'a ambar sai gashi ashe wata dabba ce wani kifi ne wanda ake ce mashi ambar sai muka ce to ai mushe ne za ka ce to ai muna cikin tafiya ne kuma a hanyar Allah sun yi kwanaki da yawa an gane ko ban yi rike adadin kwanakin ba sun yi kwanaki da yawa amma sun fi wata ko wata ko abu mai kama da haka yace har sai da muka yi kiba in ji sahabi kuma su da yawa ne sun fi su ɗari uku wajen wata guda ana cin wannan kifin duk suka yi kiba to abin da zai baka mamaki a cikin wannan lamarin girman kifin inda za ka gane shi shine ya ce shi shugaban sai da ya zaunar da mutane da yawa sun kai wajen goma a kan suka yi wato kamar irin dakali kamar irin zaman dandali na irin da'ira din nan akan kwarmin idan wannan kifin kwarmin idan sa kawai sai mutum wajen goma suka zazzauna wannan ya zauna nan wannan haka haka haka kuma aka samu wannan a haƙarƙarinta aka tsaila shi aka sanya ma babban raƙumi a cikin wannan tawaga aka ɗora mai sirdi ya zo ya bi ta ƙarƙashin wannan haƙarƙarin amma bai taɓo ainihin jikin haƙarƙarin ba yadda aka ajiye shi to yi ta auna girman kifin daga nan kuma da aka a takaice kifi gaba ɗayan shi halal ne to amma kuma kifi yadda malamai suka faɗa wajen lafiyar jiki bai da matsala amma yawan cin shi idan mutum ya duba cikin wannan tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam na sho ibrahim radiyallahu anhu yana bayani hanyoyin da za a bi a sami ilimi to yawan cin kifi yana rage basira mai basira yawai da cin sa ina ba ta an gane wannan yawaita ba ana nin cin kifin kawai ba a karanto kawai kai da da sahe kifi da ranar kifi da daddare kifi ya zama maka jiki amma dan kila kawai abin su rana an sa ma shi kawai gobe ma haka baka yawaita ba amma yanzu to kai rayuwar ka ta zama kusan kifi kake ci mutum kila ya zanto yana zuwa farauta kusan abincin gidansa ko da yaushe da kifi to zai yana rage mai kaifin basira wannan kuma tajriba da yau da gobe da su abinda malaman suka a'auna yasa suka gane haka to sai abu na biyu shine fara fara ita ma mushe ce kuma halal ce akwai sahabin da yake cewa ga zauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a gazawatin na akul zarat mun tafi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaƙi ɗaya biyu uku har yaƙi bakwai amma kuma muna cin fara a wannan yaƙin tare da annabi alaihi salatu wassalam da haka fara abinci ce lafiyayye kuma mushanta shi ake ci saboda bayan kawa ake ba hatta cikin littafin askari da muke karantawa na fiqh ko a dai ranar lahadi an ce idan mutum ya kama fara abin da zai yi mata kawai ya mata abin da za ta mutu cikin sauki shi aka ce ba za ka rike mata abin da za ta dinga shan wahala kada irin yadda wasu ke yi sai a samu wai dinki da a tsitsire ta a sanya ta gehen wuta hatta tana motsi tana haka tana haka tun da dai tun wajen tsirewar dai kaga ai an cuce ta da yawa tana da rai a hukuda ta a tsire ta sannan kuma azaba ta biyu tana cikin motsi a sa ta gehen wuta ce ta haka ce ta haka ba irin wannan za a yi ba saboda ma'aiki ya ce fa idza qataltum me fa ahsnul qitla idan za ku kashe wani abu to ku kashe shi cikin kyakkyawan yanayi da haka ita fara kawai abin da ya yi mata sauki shine a samu ruwan zafi da ka ebo ta kana zuba gaba ɗaya za ta sulale za ta mutu lokaci ɗaya to wannan ya yi kama zuwa ga tausayawa da kuma kyautatawa din to manzo Allah ya ce amma akwai jini guda biyu kuma da su ma aka halatta mana shine fadihalu wal kabid hanta ai hanta da ganin ta kai ka san kamar jini ne a dunkule sannan sannan kuma yago kuma sai sai kuma saifa ita ma kuma wannan ita ma haka take amma akwai abin da mahauta suke cewa hantawiya hantawiya wannan haramun ce hantawiya kirkirar ta ake sai a samu jini in an yanka sa saboda zalunci sai a samu wannan jinin sai a je a busar da shi sai a yi mai wasu hada da in aka gyara shi kai ka sai an tane wannan abu amma kuma jini ne wanda Allah ta'ala ce inna ma harrama alaikum almaytata wad dama shi jini ne wannan ba hanta din bace amma hanta din ta ka'ida ita wannan halal ce kamar yadda wannan hadisin ya gwada amma shi jini duk dabarar da zaka yi mai inda jini ne wanda aka yanka dabba ya zuba wannan jinin haramun ina ba ta an gano wannan ba hinta ba da malamai suka yi da gaske sannan aka yadda ƙarin jini ma halal bane so da ebo shi aka jikin wani sai dai larura ce ta halatta a ƙara wa mutum jini ba dan tsantsar asalin halatti a ka'idar shari'a ba so lokacin da ka ebo shi daga jikin wani yanzu ya zama sunan shi na kasa tunda da ya hito jikin wancan da aka dai larura ta kwatar rai kamar yadda ya halatta idan mutum ya shakare da kaya ko wani abinci yana neman ya mutu babu ruwa ya halatta ya sha giya dan ya wutar da wannan abu ba dan cewa giya halal ba ce sai dai dan akwatiran sa ne yasa yanzu halal ce dan a sha domin abincin ya wuce kuma ya halatta ya sha hitsari ma a daidai lokaci to shi ma karin jinin sai dai ya hau kan wannan matakin ba dan cewa san asalin shi halal din bane da haka Allah ta'ala ce inna ma harrama alaikum almaitata waddama to yana daga cikin mushe gayen mutu domin ita bakara dama sura ce mai bayani kan hukunce hukunce da yawa mushe haramun ne kuma na daga cikin a ka'idan mu ta malikiya akwai wasu raunuka guda bakwai ko tara ina shakku wanda duk idan dabba ta kai wannan matakin mu dai a malikiya ko kayanka ba za ka ci wannan abin ba in faɗi wanda suka halarto min akwai wato ainihin fitowar hanji waje dabba aka yi mata wani mugun rauni ko sai hadari ga hanjinta gaba ɗaya sun fito waje kayan cikinta kai ka sanar ai karisawa za ta tana ta ma ma in aka yanka mu a malikiya ba za a ci ba ba za a ci ba a malikiya ko kuma kwanya ta fito waje ga yana an taka kan ga kwanya amma tana ta mama ko an yanka mu dai a malikiya ba za a ci ba ina ba an gane wannan ko kuma kwankwaso ya balle ko wuya ya kare ko kuma nan abinda ake ce mashi wannan kashin na baya shi ma idan ya balle na dabba shi ma kun kayan kaji ba za ka ci ba to amma saboda saukin shari'a a mazhabinmu na malikiya ke da haka wanda ya ga zai yi wannan sai ya yi amma al-imamu shafi'i rahimahum rahimahumullah duka gaba daya shi a fatawarsa in dai tana da rai matukar ba daina numfashi ba sai ba komin ragargaje wanda ta yi misali in a fatawar shafi'i ne an taka kai kunya ta hito an taka kwankwaso ya kare kaga ai biyu kenan ma ko wuya ma ya balle ga wannan shi ma kashin na baya spinal cord ko shi ma ya kare ga kayan cikin a waje matukar tana numfashi bata mutu ba to a fatawar al-Imam Shafi'i zaka iya yankawa kuma ka ci naman lahiya ne ba idan mun zo irin wannan karatun nakan nakan faɗi fatawar da ko shi labarin da malam yake bamu ba kan wani mutum abu ne na ban dariya amma kuma ilimi ne yasa ake maimaita shi wani mutum ne ya kiwata sansa ya girma sosai bayan ya girma sai ya sa ya zo gitta titi sai mota sai ta buge shi sai aka sami irin wannan ɗaya daga cikin raunukan wanda a malikiya fa ba za a ci ba sai aka samu dai aka yanka ta kuɗa farko bayan an yanka ta sai ake tunanin a tambayi malamai halal ne a saida ko a ci ko ko a haram ne dai a yadda malamin da ya tashi ba wannan mutumin fatawa wanda dama kiwo yake yi irin wanda dama ya tattara burinsa a kan san sai aka ce to a ka'ida gaskiya idan dai a mazhabin malikiya ne wannan sa naka sai dai a samu rami babba a tona a rufe shi ka yi haƙuri Allah ya maida maka amma idan a fatawar al'imamu shafi'i ne wannan sa naka za ka iya samun mahauta ka sai da shi diya da kake so ka sai da halal ne kuma za ka iya ci a gidanka sai ce to ana ma ni dan shafi'iyya ne an gane ko ana faɗa ce to ai ni shafi'iyya nake yi da ba ma'ana kai ma ka nemi ka ce shi malikiya yake balantana ka lizumta mai cewa sai an yadda to kuma ba wai shi kadai ba kar mai mai dariya tsakani da Allah waye ba zai shafi'iyya a nan ba dan wallahi ni dai ita zai kuma kaga a ka'ida malikiya muke yi amma akan wannan tunda dai ba halaka bace ba bata bane a sabani ne na malami shi ma yana da hujjojin shi domin ai hujjar daidai illa ma zakaitum nan ne kadai da Allah ya ce cikin suratul maida a hurrimat alaykum almaytatu wad-dam wa lahmul khinziri wa ma uhilla bi ghayri llahi bikum bi sai ce wal munkhaniqat wal mawquzat wal mutaraddiyat wan nadihatu wa ma akala sabu sai ce illa ma zakaitum to anan ne kowanne ya dauki fatawa fahimtarsa illa ma zakaitum shi al-imamu shafi sai dauka sai dai wanda kuka yanka kuma ayar haka ta ce kai tsaye shi kuma al-imamu malik sai ya sa dukka ma'ana sai dai idan abin da za ma za ku yanka shi a ka'idar lafiya shi sai dauke ta a haka in ya kai matakin da za a iya renon shi ya warke to sanan ne aka yanka za a iya ci amma in dai ya raunin da an san wannan ba zai iya a rene shi ba ya warke to shi wannan a ka'idar malikiya yake cewa to yankan ma ba zai amfani ba domin wannan ai kamar a ce ragowar ragowar mutuwa ce kawai to da haka babu wani illa dan ka dauki mazhabin al-Imam Shafi'i a irin wannan matsala domin shi ma shari'a ce kuma fahimta al-Qur'ani ce waddama sannan kuma Allah ya haramta muku jini wa ma uhilla bihi li ghayrillah da kuma abinda aka daga murya bihi wajen yanka shi bi ghayrillah ko ko li ghayrillah ga sunan wani Allah duk abin da aka zo yankawa aka kira sunan wani bori ko wani tsafi ko wani tsumbu to ba za a ci ba haramun ne wannan shi ba dole sai an zo wajen yanka addu'ar yanka in ka zo ka ce bismillah ka yanka ta yi in kuma ka so sai ka hada ka ce bismillah wallahu akbar sai ka yanka in wajen layya ne kana iya cewa bismillah wallahu akbar rabbana taqabbal minni amma ko in mancewa ma kai ka zo kawai sai ka yanka amma da mantuwa ba da gangan ba baka yi bismillah ba saboda mantuwa nan ma ana ci in dai musulmi ne amma musulmi idan ya zo ya ƙi yin bismillah da gangan ya yanka ba da bismillah ba to wannan ashak abdurrahman ibn al-qasim a cikin malaman malikiya shi kadai ya da za a ci sauran malaman malikiya sun ce ba za a ci wannan ba a gane wannan in dai da gangan ya bar bismillah don da shine wa ma uhilla bihi li ghayrillah sai Allah ta'ala ya ce famanu dhurra to amma wanda aka sanya shi a cikin bukata a cikin larura ta yunwa ghaira bagin ba yana mai ta'addanci ba ba fashi da makami ya je yi Allah ya jarabe shi da yunwa ba ba wani ta'addanci ya je yi ba wala adil ba kuma ƙetare iyaka ya je yi ba kamar a ce ya yi ya guje ma iyayen gidansa idan shi bawa ne ko ya guje ma iyayensa idan shi ɗa ne na wasu to Allah ya ce duk wanda ya kai ga wannan mataki na yunwa fala isma alaihi babu wani zunubi akan shi wajen cin mushi ya samu mushe ya ci to nan ma tsakanin al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik akwai bambancin fatawa to a wannan fatawa kuma zaka ji ta Maliku kuma ta hi sauki akan ta Shafi'i din in za ga ba da sarrai ake abubuwan ba kowa iya ga iya fahimta shi yake yi shi wajen al-Imam Malik kamar yadda muke karantawa a risala walil walil mudarri an ya'kula al-maita wa yashba'a ko hatta ya shiba ko kuma wa ya shiba wa ya tazawwada fa iza fa iza stagna an hadaraha wanda ya shiga cikin matsala yana da damar ya ci mushe an yadda kuma ya koshi ya ci ya samu naman mushe ya soya ya gyara ya ci ya sha ruwa ya koshi wa ya tazawwada min haya iba daga ciki ma ya yi guzuri an yadda wannan shine fatawar al-Imam Malik amma al-Imam Shafi'i shi kuma cewa yi al-mubqar la ya'kulu illa ma yasuddur ramaqa wanda ya shiga cikin matsala ta yunwa a fatawar shafi'i ba a yadda ya ci wani abu ba sai iya abin da zai dan tsaida mai rayuwarsa kadai wanda zai ba zai mutu ba sukar ka mutu ba magana ya ce ya koshi bane misali idan ya ga cewa idan ya ci tsoka biyu uku ya isa zai iya rayuwa a haka to ita kadai zai in ya ci ta hudu haramun ne a fatawar shafi'i kaga ta maliku ta fi sauki domin shi anan ya ce a ci a koshi kuma a fatawa al-imam shafi'i ba za ta yi guzuri ba kuma kaga ga sa nan babba a daji ya mutu misali to in ka sai ka dabi ɗan ka biyu uku ko hudu iya gwargwado yadda za ka za ta iya rike maka rayuwa kawai a lokacin sai ka gasa sai ka ci kuma ka bar wannan ana bashi sai in ka ma in daga baya ma in wata matsala ta faru gare ka ka nemi wani kuma in an samu in ba a samu ba kuma uku amma haga maliku rahimahullah ko in ce rahimahumallah duka shi a sa'a goshi kuma a iba a yi guziri ba za ka zubar da shi ba sai in lokacin da ka samu abinci na halal amma ka dinga ci a hanya ka soya sosai ka zuba ka gyara ka soya ka iba da yawa ka tafi duk inda ka sauka ka ci ka koshi lahiya lau sai lokacin da ka samu na halal sannan sai ka zubar da wannan to amma zubarwa din an ce ba wai zubarwa za ka yi haka nan ba dan idan ka zubar haka nan wani wanda shi bai shiga matsala ba zai gani zai tunanin wani ne ya gyara ya bari a matsayin hadiya ba zai san mushe ba da ka sai dai ka yi rami ka rufe shi ka ja ƙasa ka rufe shi ne zuba wanda aka sai a yi sai Allah ta'ala ce inna Allah ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne Allah ta'ala kai mana gafara rahimun sannan kuma Allah ta'ala mai rahama ne Allah ta'ala kai mana rahama na'am
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا نعم ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله نعم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله أكبر الله تبارك وتعالى يكي سواه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم تنمكما الله تعالى ذي أهر musamman ga malamai waɗanda suke ɓoye gaskiya saboda wata manufa domin su biya buƙatar in ma shugabanni ko su biya buƙatar miyar gidansu an gane ko ko su biya buƙatar mabiyansu domin ka'ida shi malami abokin tafiyar kowa ne amma kuma ba abokin tafiyar kowa ba ne da fata an gane abin da nake nufi ma'ana zai tafi da sarki idan sarki ya bi gaskiya amma bai halatta ya tafi da tare da sarki ba idan sarki ya kauce ma gaskiya ina fata an gane wannan sannan kuma malami zai tafi tare da mabiyansa lafiya idan suna karɓan gaskiyar da yake faɗi ba su idan kuma suka nemi sai dai a biye masarransu to ba zai tafi tare da su ba ina fata an gane wannan to da haka amma duk wanda ya ɗauki cewa shi karatunsa na ya biya buƙatarsa ta duniya ce don ya faranta ran wasu ba don ya sami yarda Allah ba to wannan ita ce wannan ayar take magana kan waɗannan wanda muke tabbatar Allah ta'ala ya kare mu shine fadin Allah ta'ala innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab kaga waɗannan da suke ɓoye abinda Allah ya saukar na daga littafi saboda idan suka bayyana da shi zai zama an bata ma ko hukuma rai ko kuma su ba za su samu abin duniya ba ko mabiyansu za su tarwatse wa yastaruna bihi samanan qalilan suke musanyar wani dan amfanin duniya kankani a madadin wannan boyewar da suka yi sai Allah ta'ala ya ce ula'ika irin waɗannan ma ya akulu na fi budunihim illan na ba komai suke ci a cikin sukunan nasu ba sai dai wutar jahannama ita suke ci kawai ba wani abu na azo a gani ko wani alhairi suke jawo kansu ba wutar jahannama ce wala yukallimuhum Allah kuma ranar lahira Allah ko magana ba zai masu ba ba su isa ba domin ka'ida malami makusancin Allah amma idan ya biya masan zuciyar shi to yana wulakantuwa kwarai a gaban Allah wani ma malami yana cewa alimun bi ilmihi lan ya amalan mu'azzabun min qabli ubadil wasat duk malamin da yake aiki da karatunsa kafin a azabtar da kafirai sai an azabtar da shi masu bautar guma saboda yana da daraja a wajen Allah idan ya lalace ko yanzu idan ka lura yanzu misali kana da da da shi da abokin shi sai kowanne ka zo kana gaya masa gaskiya sai abokin dan naka ya fallawa mari sai dan shi ma naka ya fallawa mari da Allah wanne zaka yi jin haushi na dan saboda kusancin shi a wadanka cewa shi danka ne tsatsanka ne amma har da shi aka mare ka to shi ma malami makusancin Allah ne wani wanda ba malami ba wani ga yanin jigar jigar wani kaza wani ya aikata sabo shi ma malamin ya zo aikata to Allah baya san haka so wannan ai kamar dan fada ta ne makusancina ne amma kuma ga yadda yake yin kaza to yasa abin sai ya zanto azabar tana da girma kwarai da gaske Allah ta'ala ya kare ku Allah ta ulaika ma ya'kuluna fi budunihim illa nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama Allah ba zai masu magana ba ranar al-qiyama wa la yuzakkihim sannan kuma Allah ta'ala ba zai tsarkake su daga zinuban su ba tunda da suka zo da shi ba za a tsarkake ba da wannan zinuban za su shiga wuta wa lahum azabun alim sannan suna da azaba azaba wata take mai raɗaɗi akwai hadisin da ya zo hatta cikin bugiyatul musulmi za a ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan mutum baya aiki da ilimin sa to za a jefa shi a cikin wutar jahannama fatan da liku a katabu badani sai kayan cikin sa gaba daya sai su fito duk su fito waje sai ya makale a jikin wani abu a cikin a cikin wuta din sai ya ci manzo Allah ta fa yaduru biha kama yaduru alhimaru firraha sai ya dinga zagayawa ga kayan cikin nan da hanjin sun makale jikin wani abu sai ya dinga zagayawa ya daga san zaki ko doki ke zagayawa idan ana sigarawar doki zai ta zagayawa saboda zatin injin tafiyar zakin ko doki shike motsa injin daga shi za a dinga zagayawa da shi ne haka zai dinga haka fayattami ilaihi ahlun nar sai yan wuta sai su tattaru wajensa bayan bala'in da suke ciki ba amma sai ga wani nan ana mai wani bala'in da ya fi nasu sai su tattaru su kewaye su ce ya kai wane sai su gane shi misali a ce malam wane Allah ya tsare mu sai sai su ce to kai ashe ba kai bane kake umartar mu da alkhairi kuma kake hana mu daga mugun aiki sai ce na'am wato kuntu an amurukum bil ma'ruf wala ati na kasance ina umarta ku da alkhairi amma fa ni ba na yin alkhairin ba shi nake yi ba wa anhaakum anil munkari wa ati kuma ina hana ku ga mugun aiki amma ni shi kuma shi nake yi irin wannan to ha gashi hatta azabar da ake min wato yan wutan da su ba malamai ba ko sun zo sun kewaye shi suna mamakin irin azabar da suke mai suna tambayar sa me dalilin wannan ya gaya masu wa'azin da yake yi duk abin da yake a yi mai kyau shi baya yi duk abin da ya ce kuma a bari ba shi da kyau kuma irin wannan shi yake yi Allah ta'ala ya kare mu to amma kuma abin da malamai suke cewa ba sharaɗin malami ba ne duk abin da zai wa'azi da shi wai dole sai yana yi ba haka ba bai daga cikin sharaɗin wannan bai daga cikin kuma sharaɗin wa'azi na'am ya fi zamowa kamala idan ya zauto haka ne kamar yadda magabata alhassan al-basri a iraq tabi'i ne alhassan al-basri baya yin wa'azin da abin da ya san bai ma taba aikata shi ba shi haka yake da haka lokacin da mutane suka zo suka ce zo yi wa'azi kan yan tabayi to bai taba yantawa ba falalar yan tabayi ya san hadisan da ayoyin sai ce amma dai a jira sai da ya dade sannan daga baya sai ce to a zo a tare zai yi wa'azi na yan tabayi da ya zo yi wa'azin bayan ya gama sai da aka ce to aka rama kalla ai tintin mun dade muna cewa ka yi baka yi ba yace ina jin kunyar Allah in zo in umarce ku da wani abin da na san ni ban taba yi ba na yan tabayi shi yasa da na tara kudade na na sai bawa na yan tashi dan Allah sannan naga ya kamata in zo in maku wa'azi to ba sharadi bane haka akwai wata hikaya wanda ita ma malamin ya taba ga mana wannan hikaya din cewar wani mutum ne wanda yana tsanantawa kan wa'azi na zina yana tsanantawa kwarai da gaske kuma yana yin wa'azi din har ga matan aure to rannan kuma sai shedan ya fusge shi ya je ya aikata wannan zinar kuma sai asiri ya tonu bayan asiri ya tonu sai aka tattaru ana zan shi ana dukan shi ana ta mata sun yi to unguwa sai suka gane shi suka za suka ce kai wance zo ki gani aka aka ce kai wane malam wane ba kai kake tsananta wa'azi kan zina ba kana cewa ba ta da kyau sai ki tausa yanzu kyan kenan haka da kuka ana min wannan abu inda tana da kyan da ba za a yi min wannan abun ba ai rashin kyan nata shi yasa aka wulakanta na ai inda tana da kyau ai da karrama ni za a yi abutunta ni har yanzu ku je kar ku sake ku yi ta ba ta da kyau ya gaya musu har yanzu ai rashin kyanta ne yasa aka wulakantar da ni inda mai kyau ce ai da ba za a wulakantar da ni ma yanzu na ƙara tabbatar da ba ta da kyau din to da haka lallai kan mu nisanci mugun aiki amma fa kamar yadda na faɗa cikin karatun jiya zuciyarka kadai da tunaninka kadai da hankalinka kadai ba za su iya kare ka daga bakircin shedan ba sai dai ka rika roƙon Allah ta'ala ya kare ka kawai to Allah ta'ala ya kare mu ulaika allazina sarrafu dalalata bil huda
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار الله تعالى يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار Allah ya ce ula'ika allazina sarawu dalalata bil huda waɗanda suke waɗannan duk da asali kan yahudawa ta sauka amma malaman tafsiri sun ce ana lura da lafizin alqur'ani tunda ba kira ba ba kira sunan yahudawa ba su waɗanda ya riga an gama da su yanzu da mu aiki waɗannan su ne wanda suke musanyar bata a madadin shari'a maimakon su bi su bi shari'a ko wahalar duniya sai su shata daɗi na aljanna amma sai suka musanyi bata a madadin shari'a wal azaba bil maghfira suka kuma musanyi azabar Allah a madadin gafara Allah sai Allah ta'ala ce fama asbarahum ala nar kai aiko za su hakuri da wuta kuwa wai za su sha hakuri akan wuta to al'allamatu wa asawi tun daga makan jalalai an ce hikima a nan gurin wannan mamakin da Allah ta'ala ya kawo a nan gurin ba shi yake mamaki ba da mumine yake ku yi mamakin haƙurin da za su yi a kan wuta don ba za su iya ba kuma ba za su yi haƙurin ba kuma dole su yi haƙurin an gane ma'ana kuwa ma'ana ba za su yi haƙuri ba za su yi ta ihu suna ta kuka kuma amma dole su zauna kuma a cikinta shine ma'ana haƙurin Allah ta'ala ya kare shi zai fama asbahum alanna zalika bi anna Allah zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil
نعم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله أكبر الله تعالى هنا سوى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شكاك بعيد ذلك abin da yasa za a yi masu waɗancan azabobi domin azabar an ce guda shida ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashrabuna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi budunihim illa an-nar dai kenan wala yukallimuhumullah ko wala yuzakkihim uku wa lahum azabun alim ko akwai wata ma domin shi mai hashiyar sawi ya lissafo su guda shida ne daga wannan saboda Allah ya saukar da littafi ne da gaskiya dan ai gaskiya ba dan a lullubawa shugabanni ba an gane ba dan a lullubawa mabiya ba anan zan gaya mana wani abin da ya faru kuma abin yana da gaskiya abin da yake ban sha'awa marigayi malam zafar Allah ta'ala ya ji kanshi haji wasu ba su ce abin ba aljanna wala ke wa bakin cikin ya shiga mu dai Allah ya shigar da mu ko mu ma ba da rahama Allah za mu shiga ba to ya zamto akwai lokacin da ya fatawa a irin harshen su wai ya halatta abi yan bid'a mu ne yan bid'a a yaran su ta ai dadin abin sayyidina Ali da ya ce in kana neman wawa shine wanda yaban wani Allah ke faranta masa ko kuma sukar wani Allah ke bakanta masa ai in Allah bai taimaka kaza ba duk wani ya ce maka wannan mai sauki ne ba shi ke hukunci ba to shi a fatawar shi ne ba wannan ne mahallin ba ya ce ya halatta a bi yan bid'a sallah wai mu ne yan bid'a misali to ba ta wannan nake ba yana nin ya halatta a bi yan dariƙa sallah mabiya ran da ya zo wa'azi na gaba da aka tarwata sai ya gane dalili wa wannan magana da ya bada su a ganin su ya fatawa ya ce bai halatta a bi yan dariƙa sallah ba an gane ko kamar yadda da san ai haka ake a da san sai su ai su daga shi ne aka fara sassauta wannan musibar na ba abin wa da sallah ba ba abin wa da sallah yayi kokari kan wannan al'amari suka tarwatse sai yake cewa wai dan na faɗi wannan fatawa shine za ku tarwatse yace wallahi sai dai ku fi fari tarwatsewa ina nan kan wannan fatawa wanda zai zo ya bi ni kan haka ya bi ni kan haka wanda kun ba zai bi ni ba to zai tafi zai samu wanda zai bi kaga ma'ana ala ayyi hali ya zabe ya faɗi gaskiya akan ra'bin ra'ayin mabiyansa to wannan kuma shine ka'idar malinta ta gaskiya kar ka lura da me za a faɗa ma suwa na ji daɗi a'a me za a faɗa a gaya masu gaskiya kawai in suka bi ta ai babban daɗi kamar yadda na faɗa yana aljanna wannan shine Allah ta'ala ya samu dace zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lalle waɗanda suke sabani a cikin lamarin alqur'ani su ce sihiri ne wani lokaci su ce waka ne lafi shikako shikakin ba'id suna cikin sabani wanda ke nesa da gaskiya Allah ta'ala ya kare mu daga sabani mai nesa da gaskiya nan kuma za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wa'anda muka faɗe su da kuskure ko rashin sani Allah ya gafarta mana ka sanar da mu bukatun mu na alkhairi zahiran wa baɗinin Allah ka biya mana da masu neman addu'o'i a wajen mu magabatanmu Allah kai masu gafara da malamanmu ko kuma Allah ka tawarta karshen mu ka ba marasa lafiya a cikin mu lafiya na'am to alhamdulillah mutane da yawa suna taimako da yawa yanzu ma abinda ake gaya min akwai wani alhaji lawali ko na alhaji garba marigayi ya aiko da mai da yawa haka zarka guda irin 25 din nan na mai dan a sanya Allah ya saka mishi da alkhairi wasu kuma duk sun kawo mana akwai wani dan hajjiya da malam usman zume sun kawo mana dabino na buɗe baki shi ma da yawa ko kuma wanda suke alkawari irin su ciya man duk sun ce za su kawo nasu alhaji hadi shehu duk kowa duk abin da kowa ya kawo Allah ta'ala ya saka mashi alhairi wanda ma za su kawo ana bukata saboda duk abin da ka kawo kamar yadda kowa ya sani mutum kansa yake yi mawa kabarin sa yake gyarawa muna fatan mu ma Allah ya ba mu ikon gyara kabarin namu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم أما أريك أزرع يا الدعاء الله